إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو نوني كوانا متى yau sha bakwai ga watan rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shine ya dace da sha bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka wanda satin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen suratu al'an'am yau da taimakon allah madaukin sarki za mu ɗora a kan wato farkon suratul araf wanda kuma shine darasi na farko a cikin wannan sura mai albarka malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون
wannan sura sunanta suratul a'raf ita ce sura ta bakwai a cikin jerin gwanan surorin alkur'ani tun daga bakara har zuwa kanta ita ce ta bakwai kuma sura ce wacce take makkiya tana daga cikin asabo tiwal surori guda bakwai masu tsawo din nan da ake faɗa tana da ayoyi ɗari biyu da shida an ce da ita suratul a'rafi ne saboda akwai ambaton kalmar al'araf ɗin a cikinta kamar yadda Allah ce wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum dukanta wannan sura ɗungurungum ɗinta sa sauka ne a garin makka kamar yadda abdullahi ɗan abbas ya faɗa da abdullahi ibn zubair amma an ware wasu ayoyi kamar ayoyi guda takwas a cikinta cikin ɗari biyu da wani abu ɗin nan akwai ayoyi guda takwas waɗanda su ba a makkan aka saukar da su ba 'yan madina ne tun daga faɗin Allah ta'ala was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr zuwa faɗin sa wa idna taqanal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wasu malamai sun shigar da wa idna taqanal jabala din ita ma tana cikin ayoyin da ba yan makka bane ba alakar wannan aya ko munasabar wannan sura kai da wacce ta gabace ta ita ce suratul an'am idan ba ku manta ba suratul an'am an cika ce ta ne da faɗin sa wahuwa allazi ja'alakum khala'ifal ard haka aka cika ce surar ita kuma wannan wato aya ta suratul arafi ko kuma suratul arab din gurungum dinta ta zo ne dan ta yi mana bayani dalla dalla dangane da wato ko ka ce fashin baki da ƙarin bayani dangane da wannan aya da ta zo ta ƙarshen suratu al-an'am sannan kuma a ciki an kawo kisar annabi adamu alaihi salatu wassalam wadda ka kumanta annabi adam ɗin shine farkon halitta an gane ko shine farkon halitta yanda Allah ya maye shi a bayan ƙasa za mu karanta kisar annabi adam da yawa a cikin wannan sura din da bayani yadda Allah ubangiji ya jarrabe shi da zamansa a cikin gidan aljanna da shi da matarsa hawwa'u sannan kuma akwai kisar mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam um, sannan kuma mutanen adawa da annabi hudu sannan za mu yi kisar annabi salihu da shi da samudawa har zuwa ƙarshen kissoshi da za mu zo mu karanta na annabawa a cikin wannan sura ɗin sannan da wannan sura ta al'arab da suratul an'ami suna tarayya cewa surori ne na 'yan makka ko yawwa kuma an saukar da su ne ba don komai ba don a faɗakar da mushrikai kafirai su daina bauta wani ba Allah ba su watsar da wato al'ada su ta jahiliya daga cikin manufar wannan sura da zamu karanta suratul a'raf akwai abubuwa kamar haka na farko dai akwai da'awa ilal imani billah a cikinta akwai da'awa dangane da yin imani da Allah sannan kuma a cikinta akwai bayani akan cewa ba a yin ijtihadi yayin da nassi yake nan daram da kam in dai akwai nassi to ba wani maganar ijtihadi shine abin da malamai suke cewa lajtihada ma'an nassi ba a ijtihadi tare da nassi saboda Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum kamar yadda malam ya karanta mana sannan surar ta kunshi kamar yadda muka yi bayanin kisoshin annabawa dalla dalla dalla tare da al'ummominsu wanda za mu ji irin ɗauki ba daɗi da gwagwarmayar da su waɗannan annabawa suka yi da jama'arsu da mutanensu. Um, bayan wannan an yi mana bayani a cikin wannan sura dangane da manufar manzancin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wa alihi sallama ɗin gurungum me, me manzancinsa yake nufi me aka turo shi da shi sannan a cikin surar za a yi bayani dangane da abubuwan da Allah ya halatta wa mutane na arziki tsarkaka daɗaɗan abubuwa sannan surar ta yi magana akan halatta yin kwalliya da ado yayin da za a tafi wurin ibada ana so mutum zai je ko masallaci ko wajen sallah ko wajen karatu ya kwalliya ya sa kaya na mutunci ya je don ya fuskanci ubangiji da kuma dukkan wurare na taro al makanul ishtima'atil amma ake cewa wuraren da ake haduwa wato haduwa babbar haduwa sannan a cikin sura akwai bayani dangane da baiwa da Allah ya yi wa bayinsa na sutura da ya ba su bai bar su cikin tsiraici ba kuma har Allah ma yi bayani a cikin surar cewa mafi alherin sutura da Allah ya wa bayi shine takawa duk wanda ya samu tsoron Allah to kamar ai a suturce yake ko da bayi da wadatacciyar rigar da zai saka kuma da wannan takawa ne ake samun matsayi da falala a wajen Allah tabaraka wa ta'ala a cikin surar akwai bayani dangane da umarnin ubangiji akan bayinsa wanda aka ce wannan umarni shine mafi alherin umarni saboda Allah la ya amuru bil fahsha'i wal munkari Allah baya umarni da alfasha kuma baya umarni da munkari sannan a cikin surar an yi mana bayani dalla dalla bayan mun sani din za a da jaddada mana annabtan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akwai nasi akan ta ba wai haka kawai aka wayi gari da mafarki aka ce manzon Allah annabi bane ba a'a akwai nasi hatta a cikin littattafan da suka gabata ba alqur'ani ba alkutubu samawiyya duka sun tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin surar akwai bayani dangane da malamai cewa ana bin malamai bashi na yin wa'azi ana bin malamai bashi na faɗakarwa cewa wajibi ne malamai in sun ga gaskiya su faɗa wajibi ne malamai in sun ga ƙarya su tsoratar da mutane su yi bayani akan shirka su yi bayani akan bid'a su yi bayani akan tauhidi su yi bayani akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wajibi ne akan su su yi wa'azi almau'izatul hasana kyakkyawan wa'azi don su shiryar da mutane zuwa ga gaskiya sannan a cikin surar an yi mana bayani dangane da alkawarin da Allah ya ɗauka wa ɗan adam gabaki ɗaya tun farkon halitta Allah ya ɗauki alkawari ga ɗan adam cewa zai bauta masa shi shi kaɗai sai ya ce eh lalle ya miƙa wa rububiyar ubangiji wuya shi kaɗai zai bauta masa ba tare da ya haɗa shi da kowa ba amma abin mamaki ga ɗan adam ɗin ya zo ya karya wannan alkawari ɗin sannan a cikin surar an yi mana bayani dangane da wajibcin idan har ana karanta alkur'ani to mu shiru mu kame bakinmu mu daina yin surutu saboda akwai fa'idoji da ɗan adam zai iya karuwa yayin da aka karanta masa aya kuma ya fahimci abin da yake cikin ayar akwai albarka a cikin alkur'ani albarkar duniya da ta lahira sannan kuma ana saukar da rahama da jin ƙai da tausayi a cikin wannan alkur'ani wanda yake sauraron ƙur'ani yake yin shiru to insha Allah ta'ala ana kyautata san zai samu rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin dukkan wato abinda ƙur'ani din ya faɗa zai samu dacewa muna fatan Allah ya datar da mu da albarkar ƙur'ani Malam ce alif lam mim sad haka aran ma ya karanta mana kuma haka ayat take mun yi ta bayani tun daga suratul baqara da sauran surori irin wannan ta suratu wato al'araf irin waɗannan harufa da suka zo na farkon alƙur'ani ko farkon surorin ƙur'ani su ne ake ce da su al-huruful muqatta'a al-huruful muqatta'a su ne wato harufa yankakkun harufa waɗanda Allah ya kawo su don nuna mu'ujiza alƙur'ani sabai wasu daga cikin suna cewa kowane abu yana da sirrinsa to sirrin alkur'ani shine waɗannan alhuruful muqatta'a din wannan harfa alif lam mim alif lam ra alif lam mim sad da irin su sad da irin su qaf da su irin su kaf haya ayin sad da irin su hamim da irin su nun duka waɗannan ba wanda ya san ma'anarsu sai Allah Allahu a'lamu bi muradihi Allah shi ya bar wa kansa sani me yake nufi da su to shi yasa suka zamanto sirri ne na alqur'ani Allah ya ce kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu wani abin mamaki wannan sura an fara ne da yawa manzon Allah magana suratul a'raf ba ya Muhammadu wannan littafi ne wanda muka saukar kitabun ɗinnan ka muka ce haza kitabun wannan littafi ne unzila ilaika wanda muka saukar maka wa huwal qur'anu shine alqur'ani fala yakun fi sadrika harajun minhu kada a samu shakka a cikin zuciyarka ma'ana kada zuciyarka ya zama tana da shakka ko dosani ko sarfani dangane da wannan alqur'ani malamai suka ce alkhitabu lirrasuli wal muradu bihi al'umma gashi dai da manzon Allah yake magana amma ana nufin al'ummarsa ne jama'a wannan wani littafi ne muka saukar zuwa gare ku kada ya zamanto kuna da wata shakka akan alkur'ani ku rike shi garanti tabbas ku yi aiki da shi ku yi hukunci da shi ku yi ibada da shi ku bauta wa Allah da shi kuma ku yi tilawarsa don ku samu lada wala ya kun fi sadarika harajin minhu kalmar haraj ana nufin wato karkaji wata shakka a ciki wasu malamai suka faɗa irin su abul aliya rayahi aka ce abinda ake yace abinda ake nufi da alharaju ana ana nufin addiqu fala yakun fi sadrika harajun minhu ai fala yakun fi sadrika addiqu kada ka ji kunci dan an saukan maka da qur'ani la yadhiqu sadruka bil iblaghi wa ta'adiyati ma ursilta bihi kada ka ji kunci a cikin zuciyarka dan qur'ani ya umarce ka da kai wa'azi kai da'awa kada ka ji kunci a zuciyarka yayin da zaka isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala litunzira bihi kai gargadi ko ka ji kunci a zuciyarka dan yin gargadi da wannan littafi wanda aka saukar maka Allah ya saukar maka da wannan alqur'ani ne litunzira bihi dan kai gargadi kai wa'azi, an gane ko, kitabun unzila ilaika litunzira bihi kenan, wannan littafi ne aka saukar maka don kai wa'azi da shi, kenan ƙur'ani wa'azi ake da shi ya ko bayan Allah, gargaɗi ake da shi ana jan kunnen mutane ne, a gaya musu gaskiya, sannan kuma shi wannan ƙur'ani wa zikira lil mu'minin wato wa'azi ne, kalmar zikira tana nufin iza, iza mau'iza, ma'ana wa'azi ne ga dukkan muminai. duk wanda yake mumini ne to qur'anin nan zai zamanto wa'azi ne gare shi fadakarwa ne gare shi wanda ke ba mumini bane zai ji baya son alqur'ani baya son sauraron sa baya son mu'amala da shi baya son kuma aiki da shi to amma mumini qur'ani waraka ce gare shi mumini qur'ani bai zamantowa kunci a gare shi wallahi sai dai ya haskaka masa zuciya da dama a cikin alkur'ani Allah ya yi bayani cewa ƙur'ani littafi ne na wa'azi an saukar da shi ne don gargaɗi da jan kunne shi sa makiya Allah suke faɗa da shi saboda yana gargaɗi akan rashin gaskiya a wata Allah Allah ya ce litunzira bihi wa zikra lil mu'minin kai gargaɗi da shi kamar yadda na ya faɗa kuma wa'azi ne ga ainihin mu'minai wa tunzira bihi qauman ludda a wata ayar litunzira qauman ma unzira aba'uhum a wata ayar liyunzira ba'san shadidan min ladunhu liyunzira kalmar inzara kaga tana nufin wa'azi fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba da wata ayat da Allah ya ce litunzira bihi da Allah yake fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda wannan ayar tana nuna mana cewar ashe Allah ya yi amfani da Qur'ani wajen gargadi da kuma bushara kaga anan ma ai farkon cewa litunzira bihi wa zikra lil mu'minina kai gargadi sannan kuma ka fadakar da ainihin mu'minai daidai yake da fa inna ma yassarnahu bi lisanika لتبشر به المتقين أي لتبشر به المؤمنين وتنذر به قوما لدا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ضد قرآني فذكر بالقرآن من يخاف وعيد دي قرآني أكي نفي إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم دي كاغا wannan duk gargadi ne da shi Qur'ani yake to ana abin da ake so a ce ya ku bayin Allah duk wanda Allah ya masa arziki da ainihin wato Qur'ani ya kuma iya karanta shi har ya iya fassara shi to sai ya ɗauki saƙon da Qur'ani ya zo da shi shine a yi wa'azi da shi kada mutum ya je ya karanta Qur'ani ya haddace kurin ya rinka rubutun sha da shi game da Qur'ani ya zama kemis a'a wa'azi ake da shi alarammomi mahaddata alqur'ani a je a nemi fassarar Qur'ani tunda an haddace bakin a nemi fassara litunzira bihi qauman ludda a je ai wa'azi da shi lalle malami mai qur'ani ya kamata a ganshi da fadakarwa da wa'azi dan duk wa'azi na duniya yana cikin alqur'ani ina fata ana fahimta Allah ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum jama'a ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wani abu saɓanin abin da Ubangiji ya saukan muku na ƙur'ani, ai, la tattakhizu ghairahu auliya a tuti'unahum fi ma'asiyatillah kada ku riki wani Allah shine waliyinku, kuna yi masa da'a ku saba wa Allah, Allah ya hana a riƙe wani waliyi ko shi waye, da wali mai kacau-kacau, da wali mai karau-karau. da wali mai aduwa, da wali mai giginya, da wali mai ɗan ƙoƙo, da wali mai ɗan tsako, da wali mai dogon carbi, duka waɗannan gabaki ɗaya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ku bi fa abin da aka saukan muku daga Ubangijinku, wala tattabi'u min dunihi auliya. Kada ku riki wasu waliyai ba Allah ba. Kowane waliyi ana bin sa ana masa da'a in ya bi Allah. idan ya ce abu Allah amma in ya zo da wani abu daban to ba abinsa musamman yanzu irin waliyan nan da ake ta yada ana cewa sun fi Allah kaga kaga kaga ai bayani ya fito fili malamai ma ba sai sun sha wa'azi ba yawwa duk waliyin da za a ce kamar annabi yake ko ya fi manzan Allah ko kuma shi ya turo annabawa ko shi waye to Allah ya sauki da waliyan da ma da kuɗi suke saya a basu akwai waɗanda kuɗi suke yankawa sai a ba wa manya-manyan malaman ɗariƙun sai a naɗa mutum kawai a so a ce a zo a yi bikin wani an naɗa shi ya zama waliyi ko shugaban waliyan afirka gaba ɗaya ko shugaban waliyan west africa ko south africa ko wane ne da sauransu ku bi allah kawai ku huta kun ji shikenan kakka kama wani in ka rike allah ka rike dahir wanda ya kama wani allah ya kama kafar wala daidai kake da wanda ya rike guguwa wallahi kalilan ma tazakkarun Allah ce kaɗan ne daga cikin ku suke ɗaukan wa'azi suke ɗaukan gargadi kalmar tazakkaruna tana nufin tattaizuna a kira'ar ibnu amir kalilan ma yazakkaruna an gane ko kaɗan ne daga ciki suke wa'aztuwa haka Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayani kuma a nan gurin in kun lura kalmar kalilan ɗinnan wato inda za ka haɗa mutanen duniya to waɗanda suka fi kaɗan su ne masu ɗaukan wazi inda za ka haɗa mutanen ƙasarku waɗanda suka fi kaɗan su ne masu bin wa'azi idan da za ka haɗa mutanen jiharku waɗanda suka fi kaɗan ƙalilan ɗin nan su ne masu ɗaukan wa'azi haka inda za ka haɗa mutanen garinka to waɗanda suka fi kaɗan su ne masu ɗaukan wa'azi dama Allah ce wala- wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minina ko mun kwaɗayin ka ya manzan Allah ba yanda za a yi mafi yawan mutane su yi imani wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah Allah ce idan ka biye yawa yawan mutane in dai yu yu ne in na rududu to wallahi za su batar da kai su raba ka da hanyar Allah wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikuna da yawa yawan su ma ba sa yin imani da Allah face sai sun shirka da Allah tabaraka wa ta'ala so jama'a tarin yawa ba shine gaskiya ba yawa wai tarin yawa ba shine gaskiya ba a aiki da gaskiya idan an ga kuna da yawa kuna aiki da gaskiya kun dace idan kuma kuna da yawa ba ku aiki da gaskiya to an yi asara an tabi to a ran masu Allah ce mi وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون wa kam min qaryatin Allah ya ce nawa nawa ne da yawa wannan kam din wato littakfiri ne an an ce kam a larabci ana nufin wato da yawa in an ce rubba kuma ana nufin littaqalili kamar yadda malamai suka faɗa Allah musu rahama nawa nawa ne da yawa cikin alƙaryoyi da muka halakar da su kalmar a wato alƙarya tana nufin kamar gari jama'ar gari da muka halakar da su da azaba faja'aha ba'asuna sai ga azabar mu kalmar ba'as tana nufin azaba azaban mu ta zo musu bayatan da daddare au hum qa'iluna ko kuma ta zo musu da rana lokacin suna qailula kalmar qa'iluna tana nufin qailula ne yani faja'aha ba'asuna laylan wa hum na'imuna azaban mu ta zo waɗannan alƙarya da daddare suna cikin bacci wasu kuma ta zo musu naharan da rana suna ƙailula abin da ake nufi da ƙailula shine wato baccin nan da ake yi idan rana ta raba gida biyu kamar baccin bayan azar ana ce da shi ƙailula to ba ma baccin ba ko kwanciya mutum ya yi don ya huta kawai bai yi bacci ba ko yake shingida bai yi bacci ba irin na bayan azar ko bayan la'asar an je aiki an gaji ko an je gona an gaji wannan kwanciya ko wannan hutu da ake yi in rana ta ratsa sunanta kailula shine wahum qa'iluna sun raba rana suna zaman hutu kawai sai suka ji azaba Allahu akbar ma'ana abinda ayat take nufi nawa nawa ne alƙaryoyin da muka halakar ba sa zaton azaba za ta zo musu suna cikin bacci kawai sai dai su ji rugugugugugu ko sun saki jiki sun saki jiki suna hutawa suna shakatawa suna shaye-shaye ko suna cikin iyalansu kawai sai dai su ji halaka ta zo musu da yawa-yawa cikin alkaryoyi da al'umma da muka yi musu wannan ku ha- ku faɗa kaya ko mutane ya ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Imam Zajjaj ya ce wannan audin litasrifil azabi ne ana nufin wato sarrafa azaban ne wato wani lokacin azaba Allah ya turo musu da daddare wani lokacin kuma Allah ya turo musu da rana Allah kiyaye mu to wannan yana nuna mana malam mutane su yi taka tsantsan da keta al- alfarmar ubangiji inda ba dan ma manzon Allah ya roƙan mana Allah annabi addu'a ya ce ya ubangiji ina roƙonka ka taimake ni kada ka halakar da wannan al'umma tawa da azaba ta istisali azaba ta tumbukewa adaba ta kifarwa Allah ya ce mun amsa da ba dan wannan babbarnar da ake a cikin wannan al'umma wallahi tintinin da Allah ya kifar da ita sai dai labarin ta sai dai wata amma me yasa kuke ganin ana barna Allah bai kifar da mu bai halakar da al'umma gaba ɗaya ba amsa addu'ar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ne ce ayi mai afuwa saboda akwai bayinsa koyaya bayin Allah waɗanda duk barnar da ake su kuma suna bin Allah to albarkacinsa ake ci amma yanzu su bayin Allah da ake cin albarkacin nasu su kuma ake yaƙa in dan ta'arne ne dan giya mashayin giya da dan luwaɗi da azzalimi tuntunin da Allah bai kifar da duniya ba amma wallahi Allah ya bar duniyan nan ne tana numfasawa saboda masu sallah saboda masu zikiri saboda masu salatin annabi saboda masu karatu saboda masu ibada saboda waɗannan musulmin da yau aka mayar da su su ne nama da za a kama a yayyage a cinye wallahi saboda su Allah ya bar duniya take murzawa albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ake ci to ai gashi nan da yawa cikin alƙaryoyi da al'umma me suka yi Allah ya halakar da su laifi suka yi ku gaya min laifin da wannan al'umma ba ta yi ba me ba a yi ba me ba a yi wani zalunci ne wani barna in zina ne an yi in luwaɗi ne an yi in Allah ne an zo an zage shi in manzan Allah ne an zage shi masu da'awar addinin ma sun zage Allah ko ba haka bane ba in annabin ne an ƙaryata shi in manzan Allah ne an zage shi a fili an fito an zage shi ko kwanan nan google sun saki maganganu na zagin annabi in ta'addanci ne ana ta yi in zubar da jini ne ana ta yi jiyan jiyan nan da daddare ko shekaran jiya mutum nawa kashe a nan borno wajen mutum ɗari da wani abu wannan labarin jarida ne ma ɗari da shida dare ɗaya kawai fa malam wani ana hira da shi ya ce wallahi tallahi ba mu san iya ɗan adam ɗin da aka kashe ba idan ka ji fa jarida ta ce ɗari aka kashe to insha Allah ka lalumo wajen dubu uku ƙwarai da gaske da yardar Allah wannan ka'ida ce ta jarida ta duniya an hana su faɗan gaskiya ka'ida ne duk jarida da ka sani ta duniya ba ta faɗan gaskiya haka masu labarai ma an hana su faɗa me hikimar da yasa aka hana su ka ata da hankali sai a rage idan an kashe dubu uku sai a ce an kashe ɗari biyu ka ba su fiye faɗan ɗari biyu ma ya dai su ce saba'in ƙwarai da gaske haka kurin malam za a je a kewaye gari a ta buɗe musu wuta ɗazun da nake gani a daily trust wani ƙauye shi ma a nasarawa su ma kurin an je an rufa su da daddare kurin abin nan a cikin watannin nan subhanallah ku karanta jaridar daily trust ta yau a shafin farko sun rubuto wato a barna kawai irin ɗan adam ɗin da aka ce a cikin wannan watan february ɗin nan to wannan ne ko wannan ne yake muku kuke jin ba daɗi ko to ga 'yan uwanku na central africa ga ‘yan uwanku musulmi na Central Africa. An daɗe ba a yi ta'addanci da rashin mutunci irin wadda ake a Central Africa yau ba. Wallahi, suna nan suna yi, sun kashe, sun yanka, sun zabga wa mutane itatuwa mutum yana tsaye sai a tsaye da shi mala a samu gwafa a dankara masa a kansa sai ya faɗi a suma. a zo a kwantar da kai a caka maka wuka a cikinka da sojojin faransa da na ruwanda da sauransu su suke kama musulmi suke kashewa yanzu abin da suke sai su zuba ma fetur sai suke samu ashana kurin sai a kora ka masu adda kuma suna tsara wuta tana cinka ana saran ka da adda ga sunan hotunan gashin na da shi a cikin ipad dina nan a google yana nan aka, aka, aka saka abin da ake yanzu har gasa naman suke su kashe su yanka su fede su ɗauko naman su gasa kuma su ɗauki hoto sun yi ana kallon su ana kallon su ba a ce komai amerika tana nan ingila tana nan wacece tana nan dukkan 'yan human rights suna nan sun yi shiru ba a cewa komai saboda musulmi aka kashe sun ce sai sun karar da musulmi ga baki ɗaya a wannan satin kungiyar malamai alu suna na afirka gabaki daya da suke da babban ofishinsu a a ainihin wato wannan wannan mali sun yi zama cewa idan fa gwamnati ba ta ɗauki mataki ba idan duniya ba ta ɗauki mataki ba to wannan zai iya bayuwa zuwa ga yakin basasa wanda ba a san ƙarshensa ba saboda ana kashe ɗan adam an yi shiru ba a ce komai ba to wannan kenan nan ma Najeriya da ake ta yi ai gashi ana ta yi waye magana kun ji wani Amerika ya magana ko wani Ingila ko wani yayi ya ce karai saboda bakake yake kashewa baki yayi yawa ba a san baki sannan kuma saboda musulmi ake kashewa kuma ba a san ku dama manzon Allah yake cewa idan duniya ta zo ƙarshe za a samu matsala matsalan nan ita ce alharaju sahabbai suka ce wa mal haraj ya rasulullah me al haraj manzo Allah ce al haraj al qatl za a yi ta kashe mutane ana zubar da jini a kashe a kona ha a gasa a ci abinda suke kenan yanzu shekaran jiya abinda kuma suka dada yi bayan wannan ƙur'anai kuma suke ɗauka suna yayyaga suna tattaka suna jefawa a kwata kuma ni abin da nake so ku lura ku duba yadda aka yi shiru ba ce komai ba yanzu kun taba jin a tarihi wata ƙasa ta arna kiristoci kafirai musulmi suna ta musu irin wannan kisan gilla ba a tura sojojin amerika da ingila ba ka taba ji a ce wai yau gashi nan musulmi suna ta kashe arna a wata ƙasa an kyale su an yi shiru ba a yi magana ba ka taba ji ba za ka taba ji ba ba za ka taba ji ba in ka ji ana kisa wallahi musulmi ake kashewa to jama'a wannan in ya nuna mana wani abu yana nuna mana alamomi ne na tashi alkiyama kuma ya kamata kowa ya kimtsa ya shirya ka yi kokari ka mutu da imaninka yanzu irin wannan na Maiduguri na Borno nan da da ake yi fa kawai fa gari fa kawai suna da daddare kawai dai ku ji ana tabarin wuta kawai da daddare yanzu wannan ƙauyen da aka ja kashe mutum wajen ɗari na waɗin aka ce sun shiga daji da mata da ƙananan yara an shiga daji ba a san ina za a je ba wani ma a can zai mutu a hanya a najeriya ne fa to muna fatan allah ya takaita mana allah kiyaye mu to kar ku manta ku kama allah sai ku huta a nan gurin idan kun lura da wannan aya ɗin allah ya ce wa kam min ƙaryatin ahalaknaha da yawa yawa da yawa yawan alƙaryoyi mun halakar da su to amma bayan ya ce mun halakar da su kuma sai ce faja'aha ba'asuna sai azaba mu ta zo musu ha to ya za a yi bayan an halakar da su kuma a ce azaba ta zo musu ya kamata a ce an yi musu azaba azaban nan da aka yi musu shine sababin me halaka su ko to amma sai aka ce ahlaknaha mun halakar da su faja'aha ba'asuna sai azaban mu ta zo musu to malamai suka ce abinda ake nufi ba za ka lura da wace kalma ta zo da farko ba a ma'anar za ka lura ana nufin mun yi musu azaba muka halakar da su ai hakamna bi ihlakiha faja'aha basuna mun yi hukunci a halakar da su sai ga azaba ta zo musu kamar yadda larabawa suna cewa a tsaitani fa hasanta ilayya balarabe ce a tsaitani fa hasanta ilayya ko kuma a hasanta ilayya fa tsaitani ka kyauta mun da ka bani ko kuma ka bani ka kyauta mun me ake nufi duk abu ɗaya ne wani da ka bar rigan nan ka kyauta mu wani ka kyauta mu da ka bani rigan nan akwai bambanci to daidai yake da wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna kamar yace faja'aha ba'suna ne fa ahlaknaha so babu wani iskali a ciki to sai Allah ya ce mai kuma malam فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين yayin da muka halakar da su fama kana da'awahum babu wani zance da suke faɗa babu wata addu'a da suke yi babu wani kankan da kai da suke yi yayin da azaban nan ta zo musu izja'ahum basuna illa an qalu inna kunna zalimina kawai ce suke yi, ya ubangiji mun zalunci kanmu ya ubangiji mun zalunci kanmu ya ubangiji mun zalunci kanmu kenan yanzu suna i'tirafi wato da zunubi ibnu kasir Allah masa rahama yake cewa fa ma kana qauluhum inda maji'il azabi ba su da wani zance da suka faɗa yayin da azaba ta zo musu illa an i'tarafu bi dhunubihim face kawai suka yi confession suka yi wato i'tirafi da zunubinsu suka ce ya ubangiji mun yi zalunci ya ubangiji mun yadda mun cuci kanmu ka duba fa sai da azabar ta zo musu to haka dan adam yake in ya sha wahala sai ya gane kuskurensa yanzu kaga ai musulmi ana cewa ko haɗa kai ko haɗa kai ku daina faɗa da juna ku daina yaƙar juna ku tsaya ku riƙe gaskiya ku bi alƙur'ani ku bi sunna ku haɗa kawo kanku ba za a yi ba sai masifa ta zo to sai kaga kuma an dawo ana haɗuwa Allah ya ce wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'ana ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون شيء فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين هكذا بيئة دان أدم تكي إن سنجها لك shikenan sai mutum ya ce ai shi yanzu yayi kuskure ya gane kuransa to malam sai kuma me Allah ya ce فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين
Allah tabaraka ta'ala yake ba da labari kuma abin da zai faru a kiyama wannan akwai abin tsoro cikin wannan ayoyi falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wallahi sai mun tambayi waɗanda aka aiko manzanni zuwa gare su ai lanas'alanna al'umam an ijabatihim rusul duk al'umma sai mun tambaye ta ta amsa wa annabi ko bata amsa ba wannan su'alu tawbih ne ba su'alu isti'la bane tambaya ce ta kunyatarwa ta wulakantarwa lanas'alanna amma amilu fima ballagathumur rusul wallahi sai mun tambayi mutane dangane da abin da suka aikata akan abin da annabawa da manzanni suka isar musu kai wala nas'alanna al-mursalina su ma manzannin fa wallahi sai mun tambaye su sai ce me kuma
فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين za mu tambayi manzannin su kansu za mu tambayi waɗanda aka aiko musu da manzanni da ni da kai da su kenan duk wanda ba annabi ba wallahi sai Allah ya tambaye shi wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin fa amiyat alaihimul anba'u a ranar za su makance bara ma su iya bada labari ba yawma yajma'u Allahu rusul fa yaqulu madha ujibtum Allah zai tara manzanni duka wuri guda ya hada su ya ce ya ku manzanni me aka amsa muku wa'azin da kuka yi an bi ku ko ba a yi ba a bi ku ba qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ta ce ya ubangiji ba mu sani ba kai ne masanin gaibu ainihin ranar malam kowa tsoro yake yi magana ya ubangiji mun yi wa'azi mun yi gargadi mun dai tafi mun basu sun bi ko basu bi ba mu sani ba kina ranar tashi alkiyama ba wani wanda zai kubuta wallahi kowa sai an tambaye shi kuma yanzu shikenan ga wannan ayoyi rantsuwa akai fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim kaji ko wala nas'alanna almursalina kaji ko fala fala wannan dullamul qasam ne fala naqussanna alaihim bi ilmin ce wallahi sai mun ba su labari da ilimi akan duk abin da ya faru a bayan ƙasa wallahi sai mun ba su labari ay la nukhbirannahum an ilmin za mu ba su labarin abin da suka aikata akan ilimi ba da jahilci ba Abdullahi dan Abbas ya ce yo littafin su ne ma zai magana ai littafi da kake gani littafi malam ga littafi ko wallahi shi zaka ji yana magana malam kafin ma kai magana littafin da kansa zai za a yi masa baki ya rinka magana kuma a ce kai ma zo kai magana kai ka isa ka karyata abin da ya zo a cikin littafin ka wani littafin malam aka bude ma shi fa malam iya ganin ka iya tsawon ganin ka littafin rubutun ayyukan ka ne na duniya iya karshen ganin ka iya karshen littafin ka maddal basar shine Allah ce hadha kitabuna yantiqu alaikum bil haqq ga littafin mu nan yana muku magana yana tattaunawa yana faɗa dangane da abin da kuka aikata a duniya bil haqqi da gaskiya babu ƙarya wa ma kunna ghaibina Allah ya ce ba mu kasance muna fake ba ai ba, ba mu buya ba dangane da abin da manzanni da annabawa suka aikata ko kuma abin da muka turo musu su isar da shi Allahu akbar ba abin da zai buya wa Allah mala wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin babu wani ganye kwaya daya ganye kwaya ɗaya da zai iya faduwa ƙasa wallahi malam sai Allah ya san da shi ganyen bishiya yanzu nan idan ganyen bishiyar na ya faɗi Allah ya sani kwatanta ka gani bishiya kwaya nawa kake da su a garinku kwatanta ka gani bishiyoyi guda nawa kake da su a garinku ko a ƙauyenku ko a ƙasarku kwatanta ka gani Allah ba zai ɓoye komai ba kuma wallahi sai ya tambaya fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun ubangiji ce na rantse da kaina ubangiji ya rantse da kansa wallahi sai ya tambayi mutane gabaki ɗaya dangane da abin da aka umarce su da su aikata. falanakussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ga'ibina ba abin da zai ɓuya ga Allah ma ya kunu min najawa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu masu gani mutum biyu Allah ne na ukunsu, na uku Allah ne, in su uku ne Allah ne na hudunsu, in biyar ne Allah ne na shidansu, ko ƙasa da haka ko sama da haka, Allah yana tare da kowa, wa nanu a ƙarabu ilaihi min hablil warid, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah ce face illa huwa ma'ahum, aina ma kanu, summa yunabbi'uhum بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين babu wani abin da yake ɓoya ga Allah tabaraka wa ta'ala komai wallahi ya sani muna neman Allah ubangiji ya suturta mu kada ya tozarta mu ran tashi alkiyama na marama
wal wadu yawma idin al haka dai فمن ثقلت موازينه فأولئك هم
المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون Allah ya ce wal waznu yawma idhinil haqq auna ayyuka da tambaya da dora aiki akan sikeli wazani ana nufin tambayoyi shine wazanin ai za a ɗora duk aikinka akan sikeli kuma sai an ma tambayoyi haq wallahi gaskiya ne imam mujahid ya ce ma'anar ayar wal qada'u yawma idhinil adl sakamako da Allah zai yi ranar tashi alkiyama a wannan rana adalci ne tsagwaro idan baka san me adalci ba to je ka kiyama abba manzo Allah ya ce wa nana A'i Fatima sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ya Fatima ya ce ki je ki aiki ya ce ranar tashin alkiyama fa inni la ughni anki min Allah shay'an wallahi ba zan wadatar da ke da komai a wajen Allah ba a kiyama ki je ki aiki kawai amma a duniya salini min mali ma shiti ki tambaye ni a cikin dukiyata duk abin da kika ga dama nake da shi na mallaka to ki tambaye ni amma fa a kiyama wallahi ba zan wadatar da ke da komai ba ya ke Fatima yar annabi ne ko to kai kana nan kana zaune wai wani zai tsallakar da kai yana yana yana yaudarar ka yana bata ma lokaci in banda ma ya rena ma hankali ya rena ma wayo ya dauke ka gaja ka san gaja gaja maci kaca tiga mai tonan rami iya renin wayo mutum ya tsaye da kai gaya maka wannan magana wallahi Allah ka ba mu shirya kuma Allah ka matar da mu akan shirya Allah ka raba mu da rataya aƙidar mu da addinin mu a wajen wani mutum wai a kiyama wai shi zai mana wani abu ka duba fa irin wannan ayoyin fa annabawan kansu fa Allah ce yake wallahi sai na tambaye ku ka duba fa tambayansu Allah ya itara su ce ma za wujibtum yaya abinda na turo ko an amsa muku ko ba amsa muku ba saboda tsoron Allah ka shi qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ya Allah ba mu sani ba kai ne masanin gaibu kowa ta kan shi yake yi يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يوم منهم يومئذ sha'anun yughni kowa yana da sha'aninka sha'anin kanshi da kanshi wallahi kowa ta kanshi yake kowa wai in ma fa ka san mutum a duniya ba za ka yadda ma kwaɗu ba ah to ga iya uwa uba dai babanka da mamanka ko to in ka gan su gudu za ka yi su ma in sun gan ka gudu za su yi. sai wani ya zo ya shafa kanka ya ce je kayan yafe ma kowai a tafi in mun je can za mu tsaya muku sai ka je ka jiyo ɗure sai yana cin uban duka a jahannama lokacin za ka san cewa ka kama matsala yawwa jama'a alwazunu alwazunu auna aiki hukunci da hisabi yauma idin a wannan rana ta kiyama alhaqu gaskiya ne yawwa ko shakka babu faman saqulat mawazinuhu wanda duk ma'auninsa yayi nauyi faman saqulat mawazinuhu ana nufin faman saqulat hasanatuhu kyawawan ayyuka suka yi nauyi yayi aiki yayi ibada yayi sallah yayi zikiri yayi salatin annabi shine sadaka shine karatun qur'ani shine istighfari shine salatin annabi shine bin iyaye shine taimakon mabukata shine tashi da dare sallah shine azumin nafila shine na farilla shine kaza malam an samu ya tara wa kansa ayyuka da yawa saqulat mawazinuhu kenan hasanatuhu sun yi nauyi haka ake so Allah ce fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu babban rabo muna fatan Allah ubangiji ya samu a cikin waɗannan masu babban rabo jama'a akwai sikeli a kiyama ba akwai sikeli yanda kaga za a kawo sikelin auduga yanda kaga in zaka tafi airport zaka hau jirgi da kaya sai ka je an dora kayanka a sikeli baka wucewa a nan duniya ma sai an auna fa a nan duniya sai an auna kayanka kai ba ma aunawa ba sai an fai cekin fa duk kayan da ka kawo fa sai ya bi ta cikin kwamfuta fa ta haske cikinsa gaba ɗaya a nan duniya ƙasar kurum za ka bari ka shiga wata ƙasa sai an yi maka wannan to shikenan kawai a kiyama wai wani ya ce ma wai wai shehi zai zo da babbar riga ya loda wai mai aljihu wai dubu saba'in wai ku kuna cikin na na na aljihu na dubu uku da ɗari uku da kaza wai wato wato ni abin da yake wato abin yana mugun bata min rai ne wallahi abin bai da daɗi kuma ina maimaita wannan ne saboda jama'a gwanda mu ta maimaita wannan saboda ƴan uwanmu da aka halakar da su sako ya jiya musu san cewa yau darasa aka yi to akwai akwai sikeli manzo Allah ya faɗa a hadisi ma la haka mala'iku za su zo da sikelan na a kiyama a filin tashin kiyama su ta kafa su wa nada'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha Allah ce wa kafa bina hasibin za mu zo da sikelai na adalci shine fasara wannan aya din wal waznu yawma idhin al haqq a can yace wa nada'u al mawazin al qista li yawm al qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci wata rai ba ko da kwayar komayya ne ko daya wallahi ba wanda za a zalunta ko da kwayar komayya ne mutum ya zo da shi na yake wallahi zai gan shi إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما Allah baya zalunci a nan dai duniya kam ana cutar mu Allah ka sani ana zaluntar mu Allah ya isa ana zaluntar mu tabbas ya Allah ka sani ana zaluntar mu ka bi mana hakkin mu amma a kiyama ya Allah baka zalunci inna Allah laysa bi zallamin lil abid Allah ba mai zaluntan bayi bane to malamai suka yi sabani shin wai mizanin nan da aka ce za a kawo a kiyama waya yake ne me za a auna wasu malaman suka ce takaddun ayyukanka ne za a dauko a dora a sikelin takaddun ayyukan takaddun ayyukan kamar yadda aka kawo riwaya imam tirmizi ya kawo ta kuma hadisi ne hasan imam al-hakim ya ce hadisin ma sahihi ne wani hadisi da ake ce da shi hadisul bitaqa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa za a zo da mutum za a zo masa da littafi sijil wanda yake rubuta ayyukansa guda 99 tis'atan wa tis'una sijillan kowane littafi kowane ɗaya cikin casa'in da tara nan an buɗe shi maddal basar kowace takarda in an buɗe takardar iya ganinka iya tsawon ganinka shine faɗinta irinsu irinsu guda casa'in da tara maddal basar a ciki za a ɗauko wata takarda bitaqa wata takarda ƙwaya ɗaya za a ɗauko ta ‘yar ƙarama a cikinta akwai la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله za a ɗauko waɗancan takaddu sijillat ɗin a ɗora su a sikeli su wannan bitaka ya takarda paper piece of paper short piece of paper a ɗora ta a sikeli waɗannan an sa su a sikeli wannan a ɗora ta a sikeli manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan takarda mai la ilaha illallah kwaya ɗaya ɗin nan sai tarin jayi waɗannan sijillat ɗin gabaki ɗaya la ilaha illallah kwaya ɗaya saboda matsayinta da darajarta wa saqulatil bitaqa manzo Allah ce wannan bitaqa mai la ilaha illallah ita ne za ta yi nauyi to shi yasa ake so ka yadda da la ilaha illallah ka yi aiki da la ilaha illallah sannan kuma ka yi imani da ita kuma ka yi hukunci da ita kaga a wannan hadisin kaga ya nuna mana me za a auna takaddun wasu kuma malaman suka ce a'a mutum din za a dauko a dora shi dungurungum dinka za a dauko amma fa ranar fa ba harka ce ta kiba ba yawwa ba wai harka ce ta aya mu alhamdulillah yanzu ina jin ai kilo na ni yanzu 143 a nan duniya manzon Allah yake cewa a hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito shi sahih haka Muslim ma ya ruwaito shi yace la ya'ti ar-rajulu al-azimu saminu mutum zai zo ƙato mai kiba luti yawwa kamar a ci a bari zai zo ran tashi alkiyama ana dora shi a skeli wallahi la yazinu inda Allahi janaha ba'uda idan aka dora shi a skelin nan malam ko fuffuken sauro ba zai kai shi- ba zai kai nauyin fuffuken sauro ba iska ce kurin buloras ce kawai kumburin dinka ne kawai an ci an ƙoshi an yi ƙiba an yi tumbi a duniya zama da ƙyar tashi da ƙyar kujeran motarsa a ƙure ba a haɗa shi da kowa a kujera ya fi ƙarfin kowa amma an ɗora shi a skeli a kiyama ba komai saboda ba ibada ba zikiri ba addini ba ba ba ba ba babu kawai suna nan mutanen da sun samu dama duniya ta samu abin da suka ɗauka a duniya su ci su sha su ƙoshi su yi ƙiba su auri matan da suka ga dama su wahala su wahal da matansu za su je wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ba komai saboda baya sallah a kan lokaci koma baya yinta baya zikiri baya ibada ko sujada aka yi a masallaci zai ta nishi yana abin kamar kwaɗo baya iya kiyamun laili baya iya azumin nafila sai yanzu wani har yanzu ba ku daina azumin na ba wallahi ni dai na yi na yi na gagara za ka yi ne sai ka je kiyama ai duk wanda ya san yaya rayuwa take kaji ko yana tsaya ne ya bautar da kansa ya bi Allah ya huta wallahi duk wanda ya rungumi wannan duniyar da ba ta da daɗi duniyar hawan jini duniyar ciwon suga ji- duniyar ciwon zuciya duniyar stroke, duniyar paralyze, duniyar talauci, duniyar yaƙi, duniyar fada, duniyar zalunci, duniyar da albashi baya isa, duniyar da babu gidan zama, duniyar da abincin da zaka ci yafi ƙarfinka, duniyar da baka da wadataccen riga da zaka saka, duniyar matsala. Duk wanda ya rungumi wannan duniyar ya ce ita zai bi ya watsar da bin Allah ya watsar da sallah ya watsar da ibada ya watsar da bin manzon Allah wallahi tallahi ya yi hasari ya yi hasara ya jefa kansa cikin hadari kuma ya yi hasara Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu to jama'a dai kun ji wanda sikelinsa ya masa nauyi alhamdulillah Allah sa albarka an dace to ɗayan kuma fa mai Allah ce ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون wanda kuma sikelinsa ya yi shamfera shi ne khaffat ya yi shara-shara ya yi wara-wara ba nauyi shafal-shafal khaffat ma zai yau ba komai littafin ba komai ba ai komai ba jakar ba komai bai zo da komai ba Allah ce fa'ula'ika allazina khasiru anfusahum to waɗannan kam su ne suka yi hasara makawo kansu sun yi hasara sun taɓe bima kanu bi ayatina ya ji haduna ai ya zulimuna saboda abin da suka kasance suna ƙaryatawa da zalunci dangane da ayoyinmu kalmar ya zulimuna tana nufin ya ji haduna sun yi zalunci sun ƙaryata ayoyinmu kaga musulmi malam yana faɗa da abin da Allah ya ce wallahi wani abu yana ba da mamaki malam musulmi a gaya masa Allah ya ce annabi ya ce amma su ne na gaba wajen faɗa da dokar Allah su ne na gaba wajen yakar addini da yakar masu addini ka wayi gari an sa ka kana faɗa da addininka ka sani ko baka sani ba saboda kurin kana neman na kashewa ko neman wani matsayi ga gaskiya kana ganin gaskiya ka ƙi ka bi ta saboda za a cika maka aljihunka da kuɗi al'umma suna azabtuwa suna wahala ana kashe ɗan adam ba aikin yi ba sana'a ba asibiti ba makaranta babu babu amma ka yadda in dai kai gidanka zai samu aljihunka zai samu kowa ma ya halaka maganar Allah ba ita ce abokin shawararka ba annabi ya ce ba shi kake tuntuba ba a'a me za ka samu wallahi malam idan ana gaya maka yanzu abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan waɗannan 'yan arewan da kake gani duk abin da Allah ya ɗora musu wallahi wallahi Allah bai zalunce su ba duk azabar da ake ci kaga halin nan da ake ciki wallahi ki ma malam harka ce fa yanzu malam kudi ake bin mutane malam miliyan 500 mutum ɗaya sai a ɗauki naira miliyan 500 500 million a ce ga wannan na ɗan goro ne ɗan fara tabawa kai dai ka ba mu goyon baya wani ya wuce wannan wallahi sai dai biliyan wallahi wani ɗari biyu miliyan wani ba fa duk da da ne ake kyautar dubu ɗari biyu dubu ɗari yanzu miliyan ake yi miliyan ne ciniki suke malam in ana so mu yi kaza fa sai an ajiye mana kaza a wayar ka zaka ga alat ɗin kuɗin gashi sun shigo ka ba da goyon baya kurin ka ga mutum ya rikide kurin ga gaskiya amma yana faɗa da ita wallahi da mutane za su haɗu duk su tsine masa albarka shi bai shi ya yadda tunda dai aljihunsa ya kama shikenan wallahi nake gaya muku ko babu wani dan kudu kowaye shi da ya isa ya daga yatsa ko ya ce shi wani ne ga yan arewa wallahi sun san cewa an musu nisa fintin kau in kasuwancin ne an fi su in menene in an fi su in yawan ne in an fi su in menene an fi su sun sani kuma sun san ba su isa su iya yin wani abu ba in ba da dan arewa ba amma ina so na gaya muku a- suna da yan arewan da sun fi yan kudin son su suna da wakilai na yan ta mutu a arewan sama da yan kudin shine kawai to zalunci kenan malam mutum ya watsar da gaskiya ya bara ayi dan shi ya samu kuma ga sunan sai ga mutum ya kare ya shekaru yana samun kuɗin kuma ka ji ana ta bada labari in zai hau jirgi ma wallahi sai ya nemi wani ya biya mai tiket suna nan duk mun san su wallahi muna da su a sunan su wallahi wallahi duk mun san su wallahi kuma duk tsinan nan da ya je kewa ya karɓo kuɗi duk muna sane da ku kuna karɓowa sai an gaya mana wallahi ayo gashi ma arha arha a fili ma a gidan rediyo ma yan majalisa suna zuwa su zo su bada su ce to jama'a fa wane wane fa wallahi an kira mu an ba mu kuɗi naira miliyan ɗari uku uku ni dai ban karɓa ba amma in kun ga wani ya tsallake to wallahi talla ya karɓo tasa kuma ba mamaki dan unguwanku ne ba mamaki dan garinku ne addinin mu malam yana haɗe da rayuwar mu ba wai ana yin gaskiya ne a masallaci kawai ba ba wai an ce ai gaskiya ne dan kasuwa ne kawai zai gaskiya ba a'a ko ina ana so ai gaskiya muna fatan Allah ya samu cikin masu gaskiya Allah kuma ya raba mu da zalunci da ha'inci da cuta Allah ya samu cikin waɗanda suke fa'an maman saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu kuma Allah ya tsare mu da su fa ummuhu hawiya وما أدراك ما هي نار حامية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Awon Allah ya yi tambaya ne ta daɗe tambayar ina duba a cikin littafi na ganta yana magana ne akan abin da ya shafi wato shin menene wai dalilin da ya nuna cewa annabawa ma'asumai ne kun gane wannan ku ji ita kanta tambayar wai meye dalilin cewa annabawa ma'asumai ne to idan aka ce ma ba ma'asumai bane shikenan sai ka je ka ce su suna sabon Allah ko sai ka ji daɗi sannan sai ka wasu ayoyi fadin Allah وعصى آدم ربه فغوى da can inda Allah ke cewa manzo Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum to yanda bayanin yake shine yanda bayanin yake shine kamar haka na farko um, jumhurin malamai majority na malamai sun tafi akan cewa annabawa ma'asumai ne Allah ya tsare su wato dangane da aikata manya-manyan zunubai amma 'yan ƙanana as-sagha'ir wanda ba su kai suka kawo ba ta ɗabi'a ta ɗan adam wannan sa iya aikatawa wannan kuma shine ra'ayin ahlul hadisi sannan kuma shine ra'ayin ahlus sunna gabaki ɗaya dalili anan shine hadisin shafa'a hadisin nan da yake magana akan ceto kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kiyama ya bi dukkan annabawa yana cewa su zo su ceto su ceto Allah ya yi wa mutane sabi a san matsayin kowa ya san matsayinsa su da kansu sai annabawan sai suke cewa kowannen sun an zo sai ce ta kansa yake ta kansa yake kenan kowa yana da wani abin da yake tunanin Allah zai iya kama shi da shi to wannan su ne as-sagha'ir yan ƙananan laifuffuka da ake ganin cewa Allah bai kubutar da ɗan adam da shi ba to kuma shine ake sa layin wa'asa adam rabbahu fagawa din duka da kuma wasaghfir li dhanbika duka kuma Allah ya yafe musu amma tawadu'un su da kankan da kansu sai suke nuna gajiyawar su a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine ra'ayin jumhurin malamai ba su aikata zunubi manyan zunubai kwata kwata Allah ya tsare su akwai wato 'yan shi'a 'yan shi'a su a wurinsu suka ce duk wani annabi da aka samu ya aikata wani ircin waɗannan laifuffuka ƙananan to kawai yana in dai ya aikata to shi ba annabi ba ne automatically ya zama ba annabi ba so kaga abinda jamhurin malamai suka tafi na cewa ya juzu alaihi musaghair zai iya yi wa annaba su aikata ƙananan abubuwan da Allah ya bayani a can Qur'ani lokacin ceto da manzo Allah ya bayani kai to kaga aqidar su waɗannan ma ba annabawa bane ba saboda su duk wanda ya aikata zunubi to ya tashi daga matsayin annabta kawai kenan su annabi ba zai taɓa yiwa ya aikata zunubi babba ko ƙarami ba idan ko ya aikata laifin sakamakon shine ya tashi daga matsayin annabi haka mu'tazilawa ma suka tafi sun ce annabawa ba sa yin wato alkhata wazzalal wal ma'asi duka amma wasu daga cikinsu sun tabbatar musu cewa suna yin kurakurai duka shi wannan ma duk kuskure ne shekul islam ibn taimiya ya yi bayani mai kyau dangane da abin da ya shafi harkar annabawa dinnan ya ce al'anbiya ma'asumun wani aƙida ahlus sunna kenan annabawan Allah Allah ya ba su kariya ma'asumai ne fi ma yukhbiruna anillah dangane da abin da suke bada labari a wajen Ubangiji, tabaraka ta'ala fi tablighi risala kenan. Wajen duk abin da Allah ya turo su isar da shi na annabta, to wannan ma'asumuna bittifaqil umma da ittifaqin malamai al'umma na kwarai. An gane ko? Yace yau ai shi yasa aka ce wajibi ne a yi imani da su. Inda an tabbatarwa da annabawa aikata zunubai da laifuffuka to ai ba za a ce a bi su ba tunda za a ce a bi su kenan za a iya zuwa a bi kuskure kenan to duk wanda aka ce a matsayin annabi ne a bi shi a mai da'a to wannan ya nuna Allah ya tsarkake shi ba baya kuskure kuskure dai a isar da annabta da manzancin sa abadan ba za su taba yi ba ina fata ana fahimta amma ana samun irin gocewar kafa dan karamin kuskure shine da muka faɗa malaman ahlus sunna sun tabbatar yana iya faruwa yanzu kamar misalin annabi adam ya ci bishiya wani sati za mu zo mu karanta isar annabi adam cin bishiyar da ya da Allah yake ce da shi la taqraba hadhihi shajara wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin kar ku ci wannan bishiya amma shedan fadallahu ma bi ghurur shedan ya rude sai suka ci kaga wannan ba babban zunubi ne da zai ce an haramta abisu ba an gane ko ga annabi dawuda wajen hukuncin sa yadda yayi waɗannan mutane guda biyu can inda Allah ce wa hal ataka naba'ul khasmi iz tasawwaru al mihrab iz dakhalu ala daud fa fazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'd fa kun bainana bil haqqi ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه كغني فاستغفر ربه وخر راكئا وعناب سيتمي فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب kaga wannan wata zalla ce dan kuskure ne Allah ce fa gafarna lahu zalik muka yafe masa to kaga wannan wani zalla ce da a iya samu wani annabi dangane ya aikata wani abu um, wanda Allah zai mai magana ga kisa nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Abdullah ibn Umm Maktum wannan makafo lokacin da ya zo masa manzala ya manya manyan baki Qurayshawa suka zo manzala sai kau da kai bai kula shi ba saboda ya mai da hankali akan wannan musuluntan waɗannan yana da muhimmanci shi wannan dan gida ne sai Allah ya saukar da abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu tala'a kalla innaha tadhkira فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره kaga anan gurin Allah tabaraka wa ta'ala sai yau manzan Allah faɗakarwa cewa ya zaka kau da kai ka rabu da shi manzan Allah ya kau da kai ya turbina fuska ya kau da kai an ja'a hul a'ma makahu ya zo masa saboda makahu ya zo masa Abdullah ibn Umm Maktum malamai suke cewa daga nan in Abdullah ibn Umm Maktum ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya rinka yana girmama shi yana cewa godiya tabbata ga Allah sanda zuwa wanda ubangiji na yi min magana saboda shi Allahu akbar so wannan dai shine ra'ayin malamai ahlus sunna dangane da annabawa um, ku sani cewa za su Allah ya kubutar da su ya ba su kariya dangane da aikata manya manyan zunubai amma tuntube suna iya yin tuntube kamar yadda wannan misalai yawa yawan annabawan aka kawo maka isoshin su zaka ji kamar yadda kuma yazo a cikin hadisi shafa'a din nan akwai littafi mai kyau mai suna Ismatul Anbiya na Fakhruddin Razi yana da kyau akan wannan babin dangane da ɗaliban ilimi ismatul anbiya shi gaba ɗaya yayi magana ne akan shin annaba masumai ne ko ba masumai bane ba na Fakhruddin Razi akwai kuma wani littafi shi ma mai kyau a rusul war risalat akwai wani littafi shi ma annubuwa to wannan kenan Allahu alam wannan da Allah wai a faɗakar da hukuma wannan masallaci sun sa doka cewa duk wanda bai sa hula ba ba zai tsaya a sahun gaba ba ko wannan masallacin ko wani amma wasu daga cikin masu yin wa masallacin hidima su kuma ba su da hular amma ana barin suna tsayawa a sahun gaba to karamukallah kuna nan ko ba sa nan to um, wato kullum ku rinka lura yanzu akan yi wani abu don a mutunta ku a kimanta ku ku dauka ko an yi ne don a ci mutuncin ku yayin da aka ce ka sa hula ka tsaya tsawon gaba kamala ne yanzu kaga ka yadda liman ɗinka yana daraja yana da kima ko yanzu ka taɓa ganin limamin ka ya shigo ba hula ya ma sallah duk ranar da liman ya shigo da shed da wando ya sallah halal ne fa ba haram ba ne da ba don wata rana kar ku ce mun yi muku kaza kaza ba zai mu sako shed ɗin da wandan mu ma mu zo mu dan mu nuna muku ba haram bane to amma wai saboda al'adar mu ta tafi akan saka babbar rigar nan da hulan nan shine mutunci da doguwar riga sai haka din aka hakura dan a mutunta ku a tsare al'ada ku kar a tozarta ta ake yi to kai kuma me yasa zaka zo ka tsaya a bayan liman baka da wannan hular in tsautsayi yasa sallah ta, ta yanke masa ko alwala ta warware ya jawo ka kaga ai an samu matsala ba wai sallar ba ce ba so kamala ce sa hula kamala ce sa hula ni shawara ta anan a yi ƙoƙari ɗin masu hular su rinka tsayawa a bayan leman duk da ba nasi ba ne ba aya ko hadisi amma dai kamala ne kuma shari'a tana goyon bayan kamala malaman usulu sun yi bayani akan al'ada babi babi suka akan al'ada akwai al'ada muhakkama ana aiki da ita wanda ba ci karo da nasi ba so yana da kyau masu hular su rinka tsayawa bayan leman wanda bai da hula sai koma gefe kar a tsananta a ce sahun farko gaba ɗaya at least dai mutum uku hudu biyar na bayan liman ya zama suna da huluna suna da kamala sai dai kuma ranar da aka kafa dokar ya zama kuma mamun gaba ɗaya ba mai hula ma ga yadda za a yi kenan sai liman ya ce ba wanda zai tsaya bayan sa to yana da kyau muna fata akar makalla muna ceto na na na na na, na, na matasa na sai an baka sai an baka akar makalla
cewa daga nan hamdatan zuwa can cewa ya kamata a ce masu kamala da wato ainihin tufari kamalallu suna gada na cewa ma'abuta kamala da wato hankali su bayan limu kamala kuma kowa ya san a ƙasar da tamu kamala guda tana da cikin kamala magana yana cewa Allah yana cewa hudu dina takum inda kulli muslim ka je ka duba zina mai zina tufafi ne ba wai wani ado ko abu ba kuma ka je ka duba duk littafin da za ka duba za ka ga hula tana da cikin zika tana da cikin tufafi kai babi ma guda malamai suke buɗe su babun fil kalanis to kaga hudu zina takum nan za ka iya fasara shi da dukkan tufafin tufafin da zai kawo kamar na da kafin su gudan a wata yarinya ce ta rubuta takarda muna fatan Allah ya Allah Allah Allah ya sa samarin mu matasa su ji tsoron Allah su gyara irin wannan barna shi sa na sha faɗa ina maimaitawa wani lokacin wallahi zancen nan ya kamata a hana shi in ma dai ba hana shi ba a rage masa karfi ta yawa saboda barna ta yawa wallahi yanzu wannan cewa ta yi iyayenta sun yi mata baiko da wani saurayin da tana sansa ta ce sai daga baya sai saurayin nan ya bijiro mata da wata ɗabi'a wadda bata santa ba ta ce malam kullum in ya zo min hira sai ya buƙaci ya taɓa ni sai ya ce in buɗe masa wani sassan jikina sai ya taɓa malam ya zan yi ina mafita haka ake yi da yawa wani yana faɗa yana cewa yanzu su kansu 'yan matan ma wai wasu ɗin marasa tsoron Allah idan ma ka zo in ma baka taɓa ta marina ma wayo ma za ta yi saurayin da zai zo ya rinka taɓa ta to wannan shine wayayye abokin harka abokin tafiya kenan wallahi akwai su da yawa 'yan matan da haka suke na gaya muku akwai wani bawan Allah da ya zo ya same ni fatawa har gida har kobar gida na ya zo yana kuka saurayi ne matashi ya yi aurensa amma da ya je biya wannan iskancin ya je tafka barnar da ya rozi ya rasa inda zai sa kanshi ya ce zance muke zuwa gidan yarinyar nan haka ba mu wuri aka ba mu na ɗaki a bayan gida a boys quarter daga musa ita ya ce wallahi malam da imani da ta kawata nake zuwa gidan nan na zaune a gefe mu hira mu labari mu tattauna in tafi ita ma ta tafi ce wallahi malam yarinya na hankali hankali nan gaban ta zo ta mana shimfiɗa ne ta rinka mana kusa da kusa ga ni ga ita to ni abun ban janye ba ni ma din hannu dan saba in ji shi da faɗa ana nan ana nan ana nan ana tafiya yace wata ran kurin aka zo shimfiɗar ma sai aka yi guda ɗaya kai sai aka ce a dawo kan kujera ma kurin yace wallahi malam da kanta take ɗauko hannunta tana taɓa ni tun ina jin nauyi ina janyewa ina janyewa har abin ya zama min jiki yace malam an kai ga in takaice maka zance malam sai da shi ɗan yau dare mu kullum muka zo zancen nan sai mun yi lalata da ita kan shi yake gaya mu wannan yana kuka ya ce to ba wannan ne matsalar ba ashe ya mata ciki kafin a yi auren yana damar saduwa ana saduwa shi kenan ai ana haduwa sai dai abin da Allah yi kurin ta dau ciki kawai sai ta fara cewa ita fa wallahi tana jin alamar tana da ciki kuma gashi ba a ma sa ranar aure ba lokacin ya tayar mata da hankali ya ce to ta rufa musu asiri lallai ta je ta matsanta ta shi ita aure take so da wuri shi ma zai turo iyayensa ya ce sai ayi haka aka takura wa iyayen nan suka matsa yarinya kuka yau gobe yau cewa ai musu auren su gani take ta kuma ta saboda yarinta ba ta san kuma cewa cikin ya dauki wasu watanni kafin ai auren ba dole sai ya bayyana haka aka zo aka yi auren suna murna suna ga sun abin nan so ciki dukka dukka bai wuce wata biyar ba sai ya gama girma kurin tana nema za ta dire musu shi wata biyar ko wata hudu da rabi kin haihu kam kowa ya san wannan ai bakon ciki ne to shine abin yazo za ta haihu shine yazo yana fata waya zai yi ya za ka yi sai ka je ka kai ta asibiti ka gayyato iyayenta da kakanninta da kowa ta haihu a gaban kowa ka faɗi kuma daga ina ta samu wannan cikin sai ka faɗa musu ka ce naka ne ya aka yi ka ce baba kai kai laifi kai ka bani dama ni na je na yi kaza na yi kaza na yi kaza laifin ku ne kuku biyu kurin ta je ta haihu in ta haihu a sake sabon daurin aure ina gaya maka wannan ba mamaki a yi da yarka wata ran wallahi ba mamaki a yi da kanwarka so shi yasa kullum muna faɗa mutane su daina dogon neman aure kawai samu yarinyar da kawai daga kayi kawai za a auren da ita an ba ka ba kuma ka kare kanka kurin ku rinka waya kuna dan gaisawa ba laifi ka iya zuwa lokaci lokaci ku gaisa a gidansu saboda an ce wai in baka zuwa din ma wai wai ka je wai wai garin kallo wai kwado ya maka kafa wai ka je bakin ruwa ka bude baki kana ta kallo haka kwado ya zo ya daga ya ma pat ya ma kafa ya wuce to wai in baka zuwa kuma su ma yanzu yan matan zamanin in fa baka zuwa wallahi tallahi a matsayin baka son ta ne duk yarinyar da kake neman ta wai a gaba a ganin ka a gidansu tab ashe ma za a ce ma ba ta da saurayi ai a ringa ganin ana zuwa ita ma wato ta fito to musibar duk bangaren biyu ne da iyayen matan da kuma mazan so iyaye dan Allah muna kiran ku ku yi kokari ku gyara wannan matsalar kuma samari kuma ku ji tsoron Allah in za ka yi aure ka gama shiryawa in ka shirya kawai da an yi ma bayani sai ka fito shi kenan ai aure ka hutar da kanka ka ku zo da kanku kuna ganin kanku da abin nan sauransu annan wani yaro ya bugo mu waya ban sani ba ko anan yake Allahu alamu ya ce shi yana tare da yarinyarsa an ba shi ita za su yi aure da sauran shi ma irin wannan ne wai shedan wai ya ruɗe su tsautsayi ya kama ya je ya mata ta'addanci ta'addancin nan shine ya je ya mata lalata suka yi zina da ita ya ce wallahi malam ni tun daga lokacin ma ni na ga tare na ni in na zo gidan na zo zance ba ta mutunta ni wai shine wai ya bugo wai shi wallahi zai rabu da ita kuram tunda abin ma ya yanka da rashin mutunci bari Allah ya sauke. Kun ga waɗannan irin waɗannan incidents ɗin wato suna da yawa malam. Wannan kisas da suke faruwa akan wannan suna da yawa. Kuma kuɗin ne dai samarin dai matasan su ne so ya kamata a kiyaye ga 'yan matan suna nan ga samarin kuma suna nan. Idan kuka yi barna kun lalata tarbiyyar 'ya'yanku ne saboda 'ya'yan da za ku haifa su ma sai sun yi. kuma za ka zo ka zauna da ita tana ganin ka mutumin banza kai ma kana ganin ta me mutumiyar banza to yanzu bayan kayi mata wannan kuma ka tsallaka ka je ka koma wani to kuma shi wanda zai zo ya aure ta fa ka bashi matsala kenan ka zo ka auri matar da ko yarinyar da wani yayi barna da ita ka kai ta gidanka hawa mala hawa ina ai bai bai ai kai dai da ka lalata ka je ka kwashi kayarka kwara mutumin da ya je kashi a wandansa sai je ba wani wandan zai ka ɗaura kayan kai ta wari a ciki to wannan kenan wannan ce wai wai a masa bayani akan alkunutu da ake lokacin da alkunutu da kuma lokacin ta alkunutu kala biyu ne akwai alkunutu da ake ta sallan nafila bayan an yi wuturi ko wannan kullum ana ta alama da ni fi man hadaita wa fi ni fi man afait annabi yana yi in sallar dare wannan ana so addu'o'i ne kurin ake yi da wanda suka zo a riwaya da kuma wanda kake da bukata akwai alkunutu linnazila wanda in wani abu ya faru wata masifa ko annoba ko fada ko yaki ko ana cutar da musulmi ko musulmi suna jin tsoron wani bala'i da zai hau musu to ya halatta limamai su ta yin alkunuti ko ya ko ya shafi wasu musulmi suna cikin wani hali to sai a ta alkunuti Allah ya kubutar da su ya taimake su wannan kuma ana yin ta a dukkan salloli biyar gaba daya azahar la'asar magariba isha'i duka ana yi idan an yi wannan in an yi rukuyi an dago sai ai ta yi ana ana ana wannan alkunucin ana maimaitawa wannan shine yadda ake shi ma duk mun yi bayani wannan wadda kuma ake yi na bayan sallar asubahi mun faɗa cewa bid'a ne bai inganta ba bai halatta ba wannan kuma ya ce da Allah wai a mai bayani yadda ake yin taimama a sallah ya ake yin taimama an za a yi sallah kai mun yi bayani shi ma kwanaki hannunka za ka buga kawai guda ɗaya haka guda biyu in ka buga bugawa ɗaya haka sai ka ainihin hure hannun idan ka hure sai ka shafa hannunka zuwa wuyan hannu sai ka shafe fuskarka haka shi kenan sai ka je ka yi sallah ka gama taimama ka gama me ka gama yin taimama sai ka je kai sallah bugawa biyu hadisin bai inganta ba shafa har zuwa gwiwan hannu shi ma bai inganta ba hadisin a tayammu mudarbatani bai inganta ba kamar yadda mai iziya ma kawo a cikin iziya shi ma yayi bayani wannan na ƙarshe shi kuma cewa yake idan mutum ya zo yin sallah yana so a yi masa bayani yadda zai cika sallah kamar idan ya samu raka'a ɗaya ko biyu ta salloli masu fiye da raka'a biyu shin yaya zai yi kamar misalin isha'i idan ya samu raka'a biyu ya zai yi shikenan ya zo cikatowa zai yi ba ramawa zai yi ba mun sha bayani cikatowa zai ba ramawa zai ba kamar ya cikatowa sai ya mayar da sallar da ya samu daga liman da liman ita ce ta farko abinda zai zo kuma ya kawo na ƙarshe sai ya mai da shi ne ƙarshen sallarsa kuran sai ya cikata idan ka riƙe wannan ya zama ka'ida gare ka in ma musulmi da ƙarshe ana sanar da dukkan musulmi na ƙasar nan gabaki ɗaya da na afirka gaba ɗaya amma yadda sako ya zo daga ƙungiyar malamai ta afirka ni da nake muku magana ina ciki an yi zama an tattauna cewa a sanar da malamai da limaman juma'a wannan sati mai zuwa a yi hudu ba gabaki ɗaya akan central africa ai musu addu'a a yi wa musulmi bayanin halin da ‘yan uwanmu musulmi suke ciki ana musu yankan kaji ana cinye su ana kashe su duk masallatai a gaya wa limamai su isar da wannan saƙo ba za mu yi ta hudu ba bane sai yin abu ya shafi falastinu ko ya shafi suriya ko ya shafi ina a'a su ma waɗannan baƙaƙe 'yan afirka musulmi ne 'yan uwanmu ma 'yan afirka ne baƙaƙe sannan kuma an ce a sanar da musulmi gabaki ɗaya duk wanda yake da lokacin addu'a mai tsada ya saka waɗannan ‘yan uwan musulmi ya musu addu'a suna cikin wani hali na kakanika suna nan matansu an kakkashe mazaje suna zaman takaba ba makaranta ba miji ba inda za su kansu ga yara ƙanana ba san ma abin da suke ciki ba 'yan shekara shida bakwai biyu suna zabe duk sun zama marayu ana nan ana bin su ana sare su da gatari mutum da ransa a samu gatari a miƙe kafarsa yana ihu ana fuskararta ana saransa yana ihu wallahi tallahi ko ɗazu ina ina duba ina bincikawa ɗazu kafin na fito ɗin nan akwai wanda sun bankare shi sun kwantar da shi wani ya ɗauki wuka mai tsini wallahi yana nuna masa ita mala yana ihu mala yana yana danna masa ita akwai wanda suka kwantar da shi suna masa yankan rago gashi nan yana ta birgima a cikin jini a fili ga sojojin faransa nan da na ruwan nan suna gani to me zamu musu sai dai addu'a to kada ku manta da yan uwanmu musulmi su ma na nan Najeriya ina su ma mu yi musu addu'a ita wannan musibar fa da kuke gani duk da kuke gani ana ta yi a can a can a can fa gindin su faɗe ne tsarin yakin musulunci wannan shekara ɗari da wani abu yana nan tsari ne na kiristocin duniya ga baki ɗaya da za su yi faɗa da addini duk inda suka ɗauki ƙasa suka gama da ita to suna tsallakawa ne ta gabanta sannan duk inda kuka ji ana kashe mutane in an gama fa tsallakowa za a zo wani wurin kar ka ɗauka wai bai shafe ka ba fa idan fa aka gama da waɗannan mutanen waɗannan garurukan kun je an kashe ɗari biyu gobe an kashe ɗari uku shekarun da suka wuce shekara ɗaya biyu an kashe wajen mutum dubu arba'in an kashe mutum nawa kamar wasa za su ƙare fa wallahi tallahi za su ƙare za su gudu za su baje su bar gurin kuma suna gama kuma za su tsallako wani wuri ne mu ma ba mu kuɓuta ba mu ma ba mu kuɓuta ba mu ma ba mu kuɓuta ba taron da aka yi jiya dinnan a Lagos jiya shekaran jiya na ahlus sunna na Afirka gaba daya shugaban kasar Nijar sakon da ya aiko ya ce shi babban sakonsa zai ba wa musulmi na Najeriya dan Allah su roƙan masa Allah da ƙasarsa ta Nijar da ƙasar Najeriya Allah ya ba da zaman lafiya ya taƙaita zubar da jini da kashe mutane da ake yi wallahi sakon da ce kawai shi zai faɗa shi ba da wani abin da zai faɗa ya ce shi ma ƙasarsa yana nan yana fama da wannan barazana ta tashin hankalin dan abin ya tsallaka ya fara shiga Nijar ɗin su ma ana ba su rabansu a can so ku yi addu'a wannan sako ne da ya kamata a isar da shi ko ina kowa ya ji da facebook ne in kun samu dama masu rubutu ku yada a yi addu'a wanda za su iya yin azumi su roƙi Allah ku yi addu'a ku yi addu'a ku yi addu'a kuma ku riƙe addinin ku dan yanzu kan mutuwa ko akan hanya ba za ta iya tsare ka yawwa abu ne mai sauki da Allah a zo a kewaye anguwar ku gaba ɗaya a buɗe muku wuta yi to ai an yi ba wani wanda yake da security a ƙasar nan ba wani wanda yake da tsaro babu shi a yanzu wanda ya fi kowa daraja a garin nan da ɗaukaka dai babba shine sarkin Kano Allah ba shi lafiya to shi ma fa an tsare shi fa gaba da gaba a tsakiyar garinsa cikin gatansa cikin mulkinsa cikin sarautarsa cikin ikonsa cikin inda yake gani a tsakiya da rana ba da daddare ba an buɗe masa wuta kuma wasu sun mutu Allah ne isa yana da nisan kwana shi ma da shi kenan to waye kuma yake da wani garanti babu wallahi tallahi babu shi babu wani mai garanti so kun ga addu'a ta zama mana dole ku roki Allah Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya su kuma nan yan uwan musulmi Allah ya taimake su wannan ƙasa ta Central Africa masu yaƙi da addinin Ubangiji Allah ka saukar mana da wata mu'ujiza a kansu Allah Allah ka nuna wata aya da duniya za ta gani ya zama ibratan lil mu'tabirin اللهم شتت شملهم ومزق شملهم وفرق جمعهم اللهم أنزل الدائرة عليهم اللهم أنزل الدائرة عليهم اللهم لا تغادر منهم أحدا اللهم لا تغادر منهم أحدا اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا وقتلوا عبادك الصالحين اللهم إنهم قتلوهم وشردوهم وذبحوهم وأكلوهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يجوزك اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين والمنافقين والحاقدين والمجرمين اللهم أعصمنا بما تعصم به عبادك الصالحين واحفظنا بحفظك واحفظنا بحفظك واحفظنا بحفظك واحفظ لنا علماءنا واحفظ لنا أئمتنا واحفظ لنا مشايخنا احفظ لنا مشايخنا اللهم احفظنا بحفظك برحمتك يا أرحم الراحمين واحفظنا جميعا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين